أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أسعد المجاهدين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أختال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان آه بركة مدونة لوكا شيء أجفل درسي لذام قدانا إن شاء الله أكيد تافل المغير آه لتافل مولانا الشيخ الشريف إبراهيم سالم الحسيني رضي الله تعالى عنه a kwanakin can ko sati da ya gabata mun gabatar da darasi a cikin babi na talatin da tara a cikin manhaj na zikiri da shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake wanda mun ga yadda shehu tijjani yake gudanar da zikiri da yadda ɗariƙarsa take da kuma abubuwan da dukkansu ya hana wanda kuma mun dubi yanayin tsarika a zamantakewance na yau abubuwa da yawa ana yi amma kuma wani abu a ɗarikance babu shi to menene ya kawo shi wasu ɓatattu ne wasu masu da'awan sufanci suke ka irin wannan kamar yadda musulunci ba za a zage sa da masu saƙo ciki ba yawwa don abin da musuluncin ya hana shi suke aikatawa to haka ita ma ɗariƙar take waɗannan mutane abubuwan da suke yi abin da ɗariƙar ne take yaƙa ne ɗariƙa tana ɗora mutum akan hanyar Allah ne da abin da ya saba hanyar Allah to abin da ya saba ɗariƙa ne to za ga mutum in yayi wannan aiki ka ga ba za ka zagi ɗariƙa ba don yana ɗariƙa kamar musulmi za ka samu musulma karuwa za a samu musulmi ɓarawo za a samu musulmi ɗan kidnapping da sauran waɗannan abubuwa kaga ai ba za a zo a zagi musulunci kuma da haka ba sai dai mutum in ya zama to maki to wannan kuma babu magana a kan shi to wannan babi da za mu shiga babi na shida ne yana magana akan gargadi min dalalati adiyai tafawufi wa alai wato gargadi ne akan wato bata ta masu raye sufanci da komakiya sufaye waɗanda su sufanci a baki yake ba aikace ba to abubuwan da suke aikatawa na bata za a yi jan hankali akan wannan da kuma makiyansa makiya akwai wanda za su zo su shiga ta ciki akwai kuma makiya na waje wanda makiya na ciki ai sun fi hatsari akan makiya na waje na aka ce idan kana cikin gida to rusa gida ya fi sauki akan ka rusa shi ta waje tunda kai kana cikin kamar ɗaki ne zaka bige shi kawai sai tarwatsa ta ciki ko amma idan ta waje ne wannan ya biginan wannan ya biginan kafin dai a cin masa abu ne na aiki ne to maulana ya kulla babin nan akan gargadi akan waɗannan abubuwa a الشيخ رضي الله تعالى عنه يشي كل أهل, كل أهل الله كالمجمعين على أن الأدعياء يفسدون في الدين ولا يصلحون يشي دون متانا ألا باين ألا kamar ka ce sun yi ijima'i ne a kan masu raya abu wanda ba ‘yan abun ba masu raya shi suna yin barna a addini ba gyara suke ba. Kama annal munkirina yahdimun al-islama, kama yadda su ma masu inkari suna rusa addinin musulunci ne wa mahu da halayensa a ruhiyyata na ruhi, bi inkarihim da inkarinsu li haƙa'iƙihi da haƙiƙa na wato sufanci wa ruhaniyatihi alhayawiyati da kuma wato ruhinsa mai rayuwa min haithu la shi'run ta yanda basu sani ba qala al-ustadh Abdul Qadir Isa laqad shawwaha at-tasawwufa rijalun a wannan malami shehi yace yana cewa wasu mazaje mughridun masu wasu manufofi shawaha tasawufa sun muzanta sufanci suna da manufa a cikin sufanci idan ko kaga dama za ka iya sa shi mughraduna wanda aka sa su akan manufa an sa su su yi targeting ɗin sufanci da haka su suke ɓata sufanci yanzu duk waɗannan abubuwan kamar darasinmu da muka gabata abin da ake yi a cikin ɗariƙo sufaye makiya ne suka zo suka sa a littattafai wasu wasu kuma makiya ne suka yi creating waɗannan groups masu haƙiƙa da kusan haka to da haka kaga za a ce yan ɗariƙa ga abin da suke wa zai yadda ya ɗariƙa yau da gobe abu in ba a samun ƙaruwa ai ƙarewa zai hausa sun ce zara baya barin dame ko yau a cire ɗaya gobe a cire ɗaya percentage inda yana raguwa misali idan iyayenku dukkan su tijjanawa ne to ku dauka tashi kuna abubuwa da bai dace ba to masu shigowa za su kaɗa a cikin kuma sai dai mutum kawai ya zama a zuciyarsa da yake abin da ya ga iyayensa suna yi ba zai kyamace shi ba amma fa abubuwan da ake fa zuciyarsa ba zai yarda ba saboda shi abu daidai din ko ba sai kai karatu ba kowa ya san abu daidai abu da ba daidai ba kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istafti qalbak albir menene wato biyayya aiki mai kyau yace tambayi zuciyanka kowane zuciya ya san abu daidai da waɗannan mutane masu manufa wanda koko aka sa su da wata manufa ta zayyau bi ziyihi kuma sun yi shige na shigen sufancin ne gashi su ne suke zuwa suna ɓata shi bugu da ƙari ma wani tasabu lahu kuma suka dangantu ga wannan sufanci mutum ne za ka gan shi da carbi da rawani ya zo ya tara carbi kamar ɗari a wuyansa yau me zai yi da shi wannan eh sai da wannan carbi abin da carbi dubu zai maka mai dubu mai ɗarin ma zai eh to da haka menene wannan taro guda haka mutum zai tashi ya bar gashi a tare kamar mace kamar ka tara kai ai musulunci barin gashi ba wani abu bane amma akwai al'ada al'urf al'adan da yake zamantakewa idan aka san wannan ɗabi'a ce ta mutanen banza a wannan guri to ku ba za ku yi ta ba ko da ku a musulunci haka ne in dai bai zama farilla ba haka kamar larabawa da fararen fata gashin su mai kyau ne da aka gashin su yana sauka su normal ne amma mu wannan gashi kamar gidan tsuntsu cubur cubur cubur duk wanda aka gan shi da gashin ai za a ɗauke shi wato wani ɗan ƙwaya ne ko wani mahaukaci ko wani mutumin banza ko wani ɗan gala to idan kai malami ka bar irin wannan gashi ko ko mai raya addini wannan to kaga ai zai bata sum'a na addini to wannan gaba sai mutum ne su ci irin waɗannan wanta sabu lahu fa asa'u ilayhi suka muzanta wa sufanci bi aqwalihim da zantukansu wa af'alihim da ayyukansu wa siratihim da ko tafiyar rayuwarsu ma da suke kai dukkan su sun bace sufanci ne wa tasawuf minhum bara'un amma sufanci ko ya kubuta daga waɗannan mazaji فمن أجل خدمة الحق وإظهاره علينا أن نفرق بين أدعياء التصوف المنحرفين dan hidima wa gaskiya da bayyana shi to wajibi ne a bambanta tsakanin masu raya sufanci kuma waɗanda suka karkace wa baina as-sadati as-sufiyya as-sadiqin al-arifin da tsakanin shugabanni na sufaye masu gaskiya masana Allah masu tsoron Allah. Wa khususan al'ayyimatu minhum musamman shugabanni na sufaye ɗin kansu, allazina kanat lahum darajatun ulya fil imani, wattaquwa wal wara'i, waɗanda suke da darajoji ɗaukaka a cikin imani da tsoron Allah da kotsan tsini. Wa asarun kubra waɗanda suke da alamomi manya fi na shirin akhlaq a wajen wato watsa halaye na gari waddini da watsa addini bi ma'ana raya addini misali idan ka zo irin yankin nan namu za ka samu sufaye su suka kawo addinin musulunci ko da 'yan kasuwa ne ma dama sufaye ne dukkansu masu tsariƙo ne akwai wasu daga cikin 'yan izala suna nan suna yin rubutu akan cewa ba ma sufaye suka kawo addini ƙasar nan ba 'yan kasuwa ne ta 'yan kasuwan suwaye ne eh ‘yan kasuwan su ne Don haka idan ka duba ƙasan Borno nan da ƙasan Hausa duk waɗanda suka kawo addinin musulunci ko kuma suka yi tajidijin shi za ka samu sufaye. In mutum ba baƙadire ba ba tijani. Wannan ɗariƙo guda biyu su suka rayar da addini a ƙasan nan. Duk mutumin da kuma ya canja wannan tarihi to ba zai ma canji ba. Sai dai rubutunsa amma batun wai canja wannan wannan abun har abada ba zai canji ba idan ka ce ba sufaye ba ne to aƙidar da aka yaushe aka haife ta har yanzu ma bata karɓu ba ku din da ta karɓu a tsakanin kuma kullum faɗa kuke muna gani to da haka abin da bai karɓu a tsakanin ku ba ma shugabanci ba kuna jayayya akai ina ga wani aiki kuma waɗanda suka rayar da addini wadda'awati ila Allah waɗanda kuma suka suke da wato ɗaukaka wajen kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala fi sa'ilil usur a sauran zamummuka wal buldani da kuma garuruwa wa alaina an naqifa waqfatan waqfata rajulin mutamasikin bi shar'ihi wa dini wajibi ne mu tsaya tsayuwa ta mutumin da yake da riko da shari'ar addininsa da addininsa wa naqulu hunaka farqun كبير بين التص... بين المتصوف والصوفي مولانا رضي الله تعالى عنه yace akwai wato bambanci mai girma tsakanin mai yin sufanci da sufi kuma sufi daban da kuma mai yin sufanci daban shi mutasawwif akwai wato ta'ul iftial a jiki inda dauka jawal akwai ta'ul iftial ko ta'u at-talab tasawwafa yana wato neman ya zama sufi alhali wannan kuma sufi ne mai tsoron Allah. Walaisal mutasawwifu bin shirafihi wa shududihi mumassilan litasawufi. Maulana ya ce wanda yake yin sufanci wanda ya kauce gabarin sufanci ne sake sa, bai kasance mai wato kwatanta sufanci ba. Laisa mumassilan litasawuf baya kwatanta sufanci. mutane wanda suke abubuwan da suka ga dama abin da shari'a ya hana to dan suna ciki yan ɗariku ba za su zamanto suna kwatanta ɗariku misali waɗannan masu darni masu tsibbu masu asiri tsatsibe tsatsibe da zaran kawai suna raya cewa su suna da alaka da ɗariku ba zai sa a ce haka ɗarikun suke ba ko kuma idan suna sa rawani kore ko su sa carbi ko su yi irin da abubuwa na sufaye da aka san su wannan ba zai sa su kwatanta sufanci ba kama annal muslima bi af'alihi munkarati laysa mumathilan li islamihi wa dinihi kamar yanda musulmi ba zai kwatanta musuluncinsa ba da addininsa da ayyukansa abin ki ayyuka marasa kyau yake ba zai kwatanta musulunci ba ba zai zama ambasado na musulunci ba to haka ɗariƙun masu ci don me wani aiki marasa kyau to yana kwatanta kansa ne amma ba ɗariƙarsa ba wa matakana fi shari'ati alhaqqi wad dini an yukhadha aljaru bi zulmi aljahil yaushe ya kasance a shari'ar Allah da kuma addininsa a kama makoci da zalincin makoci. Eh, duk da mawaƙi ya ce aljaru yi hazu bidan biljari, kamar yadda shi Abdullahi ibn Kodu yake cewa aljaru ya suma umar kan hallabi dari ko biljari kai ko? To da haka ba a kama makoci da laifin makoci. Ba za ka kama mutum wanda ya zama sufi mai tsoron Allah da wani wanda yake raya sufanci wanda ma bai san ma me sufancin ba ko ko wa an yatahammal al-islam fi jawharihi an-naqi akhta' al-muslimin al-munharifin ko wa an yatahammal al-islam fi jawharihi an-naqi akhta' al-muslimin al-munharifin yaushe musulunci zai wato a asalinsa tsaftatacce zai ɗauki kurakuran musulmai karkatattu ba zai yiwu ba wa an tunsaba ila hadhihi alfi'ati at-tayyibati akhta'u al-mutasawwifati shaddin ko yaushe ya zama za a danganta kurakuran masu da'awar sufanci waɗanda suka nesaci sufanci a danganta su zuwa ga wannan jama'a mai tsarki tsaftatacciya ba zai taɓa yiwa ba وإنكار بعض العلماء على أفعال شاذ على أفعال شاذة منسوبة إلى الصوفية إنما يستهدف هؤلاء الغلاة المنحرفين إنكار وسو ما لمي أيكا واتو دا أكي دنجان تاسو دا سوفاي دا سكي واتو وطن نمتاني سنة نفين سوفاي ما سوشي إياكا أكوي ما سو سابا واتو سوفانشين saboda soyayya da ta kai ƙarshe. Min ad'iya istasawuf wala ƙalama hazzara murshidu sufiyyatin nasa minhum kuma da jimawa su masu shiryarwa a cikin sufayen suwa suke gargaɗin mutane daga waɗannan mutane masu gulat. قال الشيخ أحمد زروق شيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في كتابه قواعد التصوف fagulatul mutasawwifati ka ahlil ahwa'i yace masu wuce iyaka a cikin masu rai sufanci kamar ma'abuta son rayuka ne min al-usuliyyi cikin malaman usul ko da a fiqihu babu laifi a cikin mazhabobi a samu sabani ko ko a fifita wani ra'ayi akan wani ra'ayi amma wani saboda kawai mazhabancinsa sai ya ƙi karɓan gaskiya sai kawai abin da ya tabbata anan shi kaɗai zai aiki wakal mat'un alaihim min almutafaqqihin ko ko dan da akai suka akan su na malaman fiqihu wato yuraddu qawluhum wa yusanabu fi'luhum wanda ake juyar da zantukan su ake nisatan ayyukan su wala yusraku almadhhab alhaqq thabit bi nisbatihim lahu wa zuhurihim fihi ba za a bar hanyar gaskiya tabbatacciya dan sun danganta zuwa ga wannan hanya ba misali wanda zai je yana bautan kabari in ko yana dawafi ko yana sallah wa kabari kaga wannan abu ne da ya saba addinin musulunci a cikin sufaye akwai masu yi to da ya danganta ga sufaye yayi wannan ai ba zai sa a danganta shi ga sufanci ko kuma a ce za a zagi sufanci da shi saboda annabi kaga shirka ne a sufanci babu wannan za ka ziyarci kabari kai wa mutumin addu'a kai ma kai tawassuli da shi wannan kuma abu ne a cikin fiqihu wanda babu sabani don kaga mas'alan tawassuli ba mas'ala bane na aqida mas'ala ne na harar halal halal da haram akwai wannan Abbas al-Alawi al-Maliki ya kawo littafin sa mafahimu yajibu an tusahhaha akan cewa tawassuli mas'ala far'iyya wa laysat mas'ala asliya ba aƙida ba ne tunda aka ce tawassuli halal ne ko haram ne daga daren ka faɗi wannan akan mas'ala kaga ba a cikin aƙida take ba a cikin furu ne saɓani akan ta kuma adi ko kuma ya ce maulid da aka ce maulid ya halatta ko ya haramta mas'ala far'iyya don haka babu wani jayayya a cikin waɗannan abubuwan wanda kuma kaga yana jayayya akan irin masail khilafiyya ko masail far'iyya mubtadi'a haka yake ka'ida amma ce a wajen ahlus sunna wal jamaa babu jayayya a tsakanin su a cikin furu'a miza ne bi ma'ana sifa ce ta ahlus sunna wal jamaa idan wannan ba shafi'i ne wannan ba maliki ne sun san akwai sabani tsakanin su wannan sabanin ko bai kai jayayya a tsakanin su ba sun sani to duk wanda ya zamanto bai yarda da irin wannan ba to kawai a cikin wato firar al'ahwa ƙungiyoyi na son rayuka su ake samun irin wannan a yi ta jayayya a kan saɓani wanda ba asali ba ne misalin shi gida ne zai yi a yi saɓani mai tsanani a kan mallakar wannan gidan ko tuma aji ja'iz ko ko a ce wane gadon sa an hana wane hada amrun asliyun zai yi akan wannan aje kotu ko kuma a ce ai wane ba uban wane bane kuma ubansa ne ai ta jayayya wannan ya kai aje ko ina ko amma a cikin gida wannan yace ni ba zan ci shinkafa ba sai taliya wannan yace ni taliya zan ci ba zan ci shinkafa ba wannan ya kai sabani eh duk gidan da kaji ana fada akan wannan ana doke doke me sunan gidan gidan banza ko shashashu ko to dukkan furu idan dai usul din sun tabbata to sabani akan furu din bai wuce irin waɗannan ba ne ka yarda da uban ka yarda da ƴaƴan ka yarda da gadon ka yarda da gidan ka yarda da uwar halas gida ya kammala amma ni ina son kaza wannan baya son kaza wannan amr adi da haka babu jayayya a cikin shi da haka babu sabani a wajen ahlus sunna wal jamaa a cikin sabani kuma baya zamo in dai akan furu'a ne ba akan usuluddin misali mutum ne ce bai yarda da sallah ba ko ko bai yarda da salloli biyar bane ko kuma salloli biyar ɗin nan bai yadda a lokutan da ake yin su ba. Ko? Ko kuma yanayin karatun da ake ko ruku'u ko sajada waɗannan arkan ya ce bai yadda da su ba. Amma misali a ce, farillan alwala wasu sun ce bakwai ne, wasu sun ce shida ne, wasu sun ce biyar ne, wasu sun ce takwas ne. Wannan akwai saɓani. dukkansu kuma a cikin alwalan ko ka yadda ko ka baka yadda din ba za ka yi su kawai me matsayin su ne wanda ya ce biyar ne to fa sai ya yi takwas ɗin ma wanda ya ce bakwai ne biyar ɗin ya yi su dama kuma na takwas ɗin ma sai ne wal jasadu tahiru zadal abhari ko to da haka jasadu tahir ɗin ma sai ya shiga wasu sun ɗauke sa sharaɗi sun ɗauke shi menene farilla to da Allah irin wannan sabanin kaga akwai su ko ba za su irgo suna da misalai da yawa to wannan babu sabani a cikin irin wannan amma waccan mutum ya ce shi ba zai cire zakka ba ko bai yarda nisabin zakka kaza ne ba ko ko a nau'i kaza ba a cire zakka ko kuma a tauhidi ya ce idan mutum zai shiga musulunci ba sai ya ce la ilaha illallah ba ko kuma zai faɗa ba za a ce Muhammadu Rasulullah ba, ko kuma yana son ya raba la'ila illallah da Muhammadu Rasulullah kuma ya ce musulunci zai yi, a wannan ai za a yi jayayya da shi kowanne irin jayayya. Ko, to da Allah irin waɗannan saɓanin koko babu matsala a samun irin wannan saɓanin a cikin ahlus sunna wal jama'a. Illa alkhaira wa sharra موجود في كل طائفة من الناس إلى يوم القيامة مولانا رضي الله تعالى عنه يتشي شي الهيري da sharri da akwai shi a kowanne irin jama'a na mutane har tashin alkiyama ba zai yi ka ce don ku tsarika ne ka ce dukkan ku mutanen kirki ba kamar kuma idan aka zo aka samu izala ba zai yi ka musu kuɗin goro ka ce dukkan su mutanen banza ba ne in ba haka ba ne. Alkhairu wa sharru mawjudun fi kulli ta'ifatin minan nas ila yawmil qiyamati. Da haka ita gaskiya ka santa ba wai mutane ba. Irin abinda mutanen mu din ba sa ganewa idan yau ka zo ka shiga kungiyar sa wai kawai kai ka zama ahlus sunna. Eh zai je duk wani abu mara kyau yana yana yi kuma a hakan wai shi ahlus sunna ne shikenan mm in kuma ba ka shiga kungiyar ba duk aikin da kayi kai ba ahlus sunna bane saboda kai ba registered one bane falaysa kullu sufiyyati sawa'an ba dukkan sufai bane daidai kama annahu laysa kullu al-ulama'i wal fuqaha'i wal mudarrisin wal qudati wat tujari wal umara'i sawa'an kama kuma yanda dukkan malamai da ma malaman addini da masu koyarwa da alkalai da 'yan kasuwa da ma sarakuna ba ɗaya suke ba amma dukkansu suna ɗaukan menene suna ɗaya ne amma kuma ba ɗaya suke ba ne su sawa ko da ahlul kitab ma ba haka Allah ce ba in fihim as-salihu wa fihim al-aslah za a samu mutum nagari da wanda yafi nagarta wa fihim al-fasidu wa fihim al-afsadu akwai mai barna akwai kuma wanda yafi ma barna هذا أمر ظاهر وأن الأمرين بيّنني أتيلي لا شبهة فيه عند الجمهور باب wato wani rikitarwa a wajen gamayyar mutane an san haka maganar take an ce i'rifil haqqa ta'rif ahlahu kai dai kawai ka san gaskiya idan ka san gaskiya to zaka san ma'abotanta a wani magana ana ce wa yu'rafu ar-rijalu bil haqqi lal haqqu bir rijali ana sanin mazaje da yin gaskiya ba gaskiya ana sanin ta da maza ba mutum abin da yake yi mutumin shi shine zai zama mai gaskiya amma maganar wane ita ne kawai gaskiya wannan ba zai yi ba amma wane shi din zai zama mai gaskiya ونحن ننكر ما أنكره العلماء على هؤلاء الأدعياء من المتصوفة المنحرفين yace muna kore abinda malamai suke korewa waɗannan wato masu da'awar sufanci waɗanda suka kau ga hanya ashadina an dinillahi ta'ala waɗanda suka ne sace addinin Allah wa ammal mutamassikuna bil kitabi was sunnati kaga waɗanda suka yi riko da alƙur'ani da sunan annabi almustaqimuna ala shar'illahi ta'ala waɗanda suka tsaya akan shari'ar Allah wa humul ladina na'ani to waɗannan su muke nufi su ne sufaye wa naktafi afan ko za mu bi alaman su bin mutum ba laifi bane idan kuma kace ba za a bi ba kai kai ma kar a bi ka eh idan kace me dalilin da zai sa mu bi shehunan mu kai me dalilin da yasa ake bin ka ko kuma kai me yasa kake bin malamanka ko me yasa kake bin kungiyanka ma tukunna kai ma akwai ai hujjar da ta tabbatar da naka ita ta tabbatar da nan kuma malamai kullum suna bayani an ce wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin har zuwa tashin alkiyama ana bin mutum na kwarai wattabi' sabila man anaba ilayya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu eh مع الصادقين مع الصادقين to da haka har gobe har abadan abada to waɗanda suka bi Allah ana bin su wa qaumun qafu min haja ula'i sarmadan fa amruhum musiqqun wa hubbuhum musiqqun eh وسنستعرض وسنعرض لك في الفصل التالي شهادة العلماء علماء الأمة الإسلامية مولانا yace zamu bujiro maka a fasali da yake bin wannan shedar malaman al'ummar musulunci min salafiha ila khalafiha wato tun daga magabatan su zuwa ƴan bayan su akan su fanci ba abu bane da aka fara ji ko yau ba abu bane da ake maganan malaminka ko malamin malaminka a'a sufanci a rubucen sa matun zamanin tabi'ai ne a rubucen sa written one din tun zamanin tabi'ai aka fara shi haƙiƙansa kuma shine addinin musulunci duk mutumin da baya sufanci to baya addinin musulunci cikakke amma ba ina nufin wai sai ya shiga ɗariƙa ba ayyukan daidai ne malam ya allazina amanu khulu eh في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان to da haka musulunci jumullarsa wato shine sufanci sufanci zai umarce ka ka gyara addininka wato musulunci ka gyara imaninka ka gyara isaninka taqwanka da ikhlasinka ba wannan ba nafilfili farillanka da nafilfilinka alladhina amanu an salihati amilu salihati wannan an ce amilu alfara'id wan nawafila to wannan shine aikin ai in ka dawo mu akan wannan shikenan wa kalamuhu hadha nafisun jiddan maulana yace wannan magana da wato shi abdul qadir ya kawo ko magana shi ahmad zarrukai ko magana ce mai daraja sosai yajibu an-nazaru ilayhi bi ajli al-insaf ya dace a dubi wannan maganar da idan adalci wala qasarraha maulana shehu al-hafiz at-tijani wato maulana sheikh muhammad al-hafiz al-misri ya bayyana eh atiban ala qaumin yu'awwiluna kullama jaa muhiman fi kutub at-turuq al-ukhra wato yayi bayani darara kuma yana mai zargi wa mutane da suke yin tawilin duk abin da ya zo a cikin littattafan sufanci wasu suna yin tawilin su sun yarda da su walakin nahum يصممون على على عدم تاويل ما جاء في كتب كتب الطريقة sai dai kuma suna yin suna yankewa akan rashin yin tawili akan abin da yazo cikin littafin ɗariƙar tijaniya ita ɗariƙar tijaniya dama ɗariƙa ce da Allah ya mata baiwa da yawa to ita baiwa in yayi yawa ko menene kullu ni'matin eh mahsud da baiwa yayi yawa to kuma hasada ma ta yi yawa amma saura za ka ga misali idan ka duba sufaye magabata sun suna yabon su ai sun yarda da su amma ita tsariƙa kuma suna yi mata inkari wa yuhawiluna hamla al'alama kullahu ala nisbati tilka almuhimati ila tijaniyina suna kokarin wato daukan duniya dukkan ta ma akan danganta waɗannan abubuwa da suke zatarwa ga wata ma'ana ga tijjanawa ma anna aqaidat tijaniyina غير مختلفة عن أقائد غيرهم تارد أكيد التجاناوة بتسابع دا أكيد وسوس من سواد الأمة الأعظم دقوات جماعة الأمة ما في يوى أتباع هذه المذاهب المجمع عليها واتو مبيا مذهبو بي دا أكي إجماعي أكنسو مذهبو بي دا أكي إجماعي أكنسو قد أكنا waɗannan mazhabobi a fiku guda hudu ko? Idan ka ɗauka mazhaba akan a tauhidi kuma ash'ariya da maturidiya ne, ba biyu ba, sai kuma tsariƙatul junaidi, shekhal junaid waɗannan su ne ɗuruk guda uku. Su wannan shekhal ghazali sun yi nunin cewa duk wanda ba shi da alaƙa da ɗaya daga cikin waɗannan guda ukun tofa hatsari ne. Mai Sirajus Salik ya ce duk wanda baya kan waɗannan aƙidu guda ukun nan, to gaskiya ba zai tafi daidai akan addini ba. Baya cikin masabobi guda hudun nan, baya cikin ɗariƙar Junaid, baya kan aƙida ta ashariya ko maturidiya, don baka same shi wato ba kawarije ba, za ka same shi ba rawa fizik. ko ka same shi ƙadari ko jabbari ko mu'tazil ɗayan waɗannan abubuwan da alfarqu balla waɗannan sai an same shi a ciki eh duk wanda ba shi da alaka da waɗannan abubuwa guda uku fa huwa ala khata ولا استطيع فقال الشيخ محمد الحافظ المصري يشي ولا استطيع ان افهم an yu'tazar an ha'ula'i ash-shuyukhi yace ni ba na fahimtar cewa wai a bada hanzari ga waɗannan shehunnai da suka gabata bi tawili tilkal umuri da yiwa waɗannan lamura tawili wa bi adami sihhati nisbatiha ilaihim da kuma rashin ingancin danganta su gare su aw bi tarkil i'tirad alaihim ko ko rashin wato fujiran musu ali amrin ma dan wani lamari misali sha'aba ibn taymiya da almajiransa kaga suna da alaka da sufiya kabar maganan malaman su littattafansu da suka rubuta ma ai abwab na sufiya suna da yawa a ciki to kaga duk wanda yake bin su ai zai ba su hanzari a irin waɗannan gurare da haka sai su kokari su tsarkake waɗancan magabata wa yastatni min zalika ash-shaykh at-tijani ko yustafna min zalika ash-shaykh at-tijani a cikin waɗannan shehunne sai su toge shi tijani shi ko ba sa masa wannan wahdahu wa tariqatuhu ma annahum mujmi'un ala dalal tilka al-aqaidi tare da ko su sun yi ijma'in cewa waɗannan aqidu wato aqidun bata wato al-mutawahhamati wa tawili kulli ma yuhimuha da kuma yin tawili duk abin da yake zatar da su sun san cewa haka suke wa inna nanzuru ila sufiyyati almutamassikina bil kitabi was sunnati jami'an nadratan wahidatan alhali yace muna duba dukkan sufa waɗanda suke riko da alqur'ani da sunna kan lode ne wala alam khilafan bayna almuhaqqiqin shamab abdul hafiz almisri yace bai sa akwai sabani tsakanin malamai na haƙiƙa fi anna man sara سيرة السلف الصالح wanda ya tafi wato tafiya irin ta magabata na ƙwarai mina sufiya ce ka rijalin risalati kamar mazaje na risalar ƙushiriya fa huwa ala hudan min rabbi yana kan shirya daga ubangiji wala nu'awwilu fi ibaratihim ba za mu dogara da zantukan su illa ala ma wafaqa alkitaba was sunnah sai abin da ya daidai da alqur'ani da sunna wa kullu wa kullu kalamin khalafa alkitaba was sunnah fala na'khudhu bihi wala nattabi'u duk magana da saba alqur'ani da sunna yace to fa ba za mu karbe ta ba za mu bi ta ba wa qad nakunu muhtammina fi hirsina ala tabri'ati sahati alqaumi yace zai zama muna muttahamina kai abun tuhuma a wajen son mu kubutar da wato farfajiyar sufaye ghaira annana na'lamu bi qadri mastasa'a ilayhi nazarun alqasir yace mu mun san wato gurgurdan abin da kallon mu tawazu yace alqasir ya cike gare sa innal qauma qad zalamu wato dannan mutane sun yi zalunci wa qasa alaihim naqidun okay innal qauma qad zulim sufaye an zalunce su wa qasa alaihim naqidun masu suka kuma sun yi musu kasawa ƙeƙeshewar zuciya akan abubuwan da suke gaya musu wa nara wajiban alaina nusratu taimakon su wajibi ne akan mu bi qadri da'fina gurgudan wato raunin mu qala sallallahu alaihi wa sallam da annabi yace unsur akhaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka wato yana zalunci ko an zalunce shi ka taimake shi qala rajulun ya rasulullahi ansuruhu idza kana madluma zan taimake shi idan zama an zalunce shi afara'aita in kana zaliman kaifa ansuruhu ka bani labari idan ya zama shine mai zaluncin kuma ta zan taimake shi qala tahjizhu zaka kare shi aw tamna'uhu an dhulm ka hana shi zaluncin da yake aika taimake shi fa inna zalika nasruhu رواه أصحاب الصحيح وفي ذني أن خير وسيلة واتو مولانا يتي أزتنسا كوكما أسننسا أن خير وسيلة ما في في تنواتو حنيا لمعرفتهم سنن سوفا يوم شيني معاشرتهم مؤاملة دسو mutum da baka yi mu'amala da shi ba za ka san shi ba wa inni lawathiqun yace ina mai yarda anna man asharahum لا يتردد في إعلان براءتهم من كل عقيدة زائغة yace ba na shakku akan wato bayyana kubutar su daga dukkan wata aƙida karkatacciya duk wanda ya mu'amala da sufaye to zai tabbatar cewa duk wata aƙida da ake tuhumar su sun kubuta wani aƙida ake tuhumar su da shirka Shehu Ibrahim ya faɗa cikin diwani وإن قلت هل ذا الورد ناج محمد أقول نعم وردي لنيل صفائي فما فيه ذكر الشيخ أو ذكر غيره a wirdin mu duka da muke babu ambaton wani shehu tijjani ko ko waninsa idan ka zauna wazifin ka har ka kare za ka yi singifari da zikiri da salatin annabi ne babu ambaton shehu tijjani a ciki idan ka zauna lazimi ma haka ne in ka zauna zikirin juma'a haka ne eh to wannan menene shirkan da ake yi son shehu tijanin ne shirka a matsayinsa na malami kuma musulmi ahlul baiti wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace son mumini din ai alaman imani ne daqa halawatul iman ba ya fada ba wa yuhibbu almar'a la yuhibbuhu illa lillah kaga ai alama ce ta imani la yu'minu ahadukum hatta wa tuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi da aka to son shehu tijjani shine shirka ba a yi wa shehu tijjani sallah ba a wa shehu tijjani azumi ba a wa shehu tijjani hajji ba a yi masa wani abu guda ɗaya da ake cewa ibada da ko guda ɗaya babu soyayya ne kawai to soyayyan ta zama shirka aina imani ne wannan idan ka ce ziyara da ake zuwa wajen waliyai ziyara addinin musulunci ba tabbatacce ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya nemi jibril ya rika masa ziyara yana zuwa wajensa eh gashi hadisai ba iyaka akan falalan ziyara wanda har Allah ya aiko mala'ika da kansa yake ka cewa wannan bawan yanda yake son wannan nima na son shi in ka fita gaida mara lafiya duk taku ibada har ka je ka zo duk wannan ba ziyara ba kai hatta ma gurare annabi sallallahu alaihi wasallam yana ziyartar su yace la tashaddu rihalu illa ila thalathati masajid ga masallacin Quba kulli yana ziyartar sa kaga guri ne aiko ga su wannan me sunan shi su sayyidina Umar suna tafiya wajen Ummu Aymana ka zo mu je mu ziyarce ta kamar yadda annabi yake ziyartar ta to da haka menene wani abu na shirka a cikin wato tijaniya shehunan nan duka haka ne kamar da muka faɗa a farko idan ka ga wani ya je ya zauna a kabari ya yi sallah wannan ba tijaniyanci ba ne babu shi a sufanci kwata-kwata ma ana ziyara a yi addu'a ne shi kenan kamar yadda in ka je makabarta za ka yi wannan shi ne babu bambanci kuntu na haitu kuma an ziyara tilkumuri fa zuruha ku ziyarce su to menene shirka din a ciki tawassuli eh wanda mun karanta mas'ala ne na far ba mas'ala na asli ba kai idan ka je ka samu yan tijjaniya zaka ga cewa mutane ne wanda ban da Allah ba abin da yake gaban su duniya ba ta gaban su sai ka rayu da malami ba tijjani a gari ina ganin kai wasa in dai ba a masallaci ba har abada ba za ku haɗu ba gwamna har yayi shekara hudu ko shekara takwas ya ƙare za a samu malami wanda babu kamar shi a wannan gurin wallahi ba zai taɓa ganin kai in shekara ishirin zai yana mulki ba baka isa ba sai dai kai ka je duniya ba ta gaban su idan ka je da littattafansa da ƙur'aninsa da almajiransa da zawiyarsa wannan shi kaɗai ne aikin su dare da rana mutane ne wanda wunin su ɗaya ya fi rayuwanka duka almajirai nawa zai koyar Ƙur'ani nawa zai karantar, darasu nawa za a yi a gabansa, eh? Alheri nawa zai ba irin wannan da za ku ɗauka kuna sa a social media abu da ai, ai ba a sani ba, sadakoki, da ciyar da mutane, da taimakonsu, ba wanda ƙungiya za ta tara a zo a tara mutane alayi ana miƙa musu ana ɗaukan su hoto. Akwai wanda mun sani, za ka je kana baƙonsa zai iya kashe maka miliyan uku. ba tare da kowa ya sani ba kuma don Allah yake ko ba kai kaɗai yake wa wannan ba. Eh? Ma'idansa kaɗai da za a shimfiɗa muku ku zauna ku ci abinci ku tashi, ba za ta gaza miliyan ɗaya ba. Eh, kuma kullum haka ake yi, kuma don Allah ake yi, ba wannan da za a zo a ɗauka mutane ku je ku roƙa wajen 'yan siyasa ɓarayi da suke satan gwamnati, ku je ku roƙe su shubha ne wannan ina wara'u babu wara mafi ka kame ga barin waɗannan abubuwan dukka ku da kuke wannan ma ba a ce muku mara addini ba sai waɗannan mutane? Uba Sufiyan na Kano wannan, idan mutum mutumin sa ya ya ya karbi mukamin siyasa zai ce zai zo ziyara ce ku bari sai ya sauka. Ku gaya masa sai ya sauka. Haka ya rayu a Kano. Kwata-kwata shi baya yarda mutum kamar gwamna irin waɗannan suna ma zuwa waje shi baya yarda shi. kyautansa kuma baya yankewa eh to da haka waɗannan su ne sufaye ƙur'ani kaɗai da za su karanta a rayuwarsu ina gani in kai wa in aka yi wasa in ka haɗa danginka duka ba a taɓa yin wannan saukan ba wani zai yi sauka ɗaya da safe ɗaya da daddare ɗaya da safe ɗaya da daddare haka suke rayuwa akwai wanda a witiri yake yi ba a ma sa shi a cikin mutane ba a ce masa wane ɗin a witiri kullum sai ya ajiye ƙur'ani wanda aka samu mutum dubu sun haddace ƙur'ani ba saukewa ba wanda ku a islamiyyar ku in kun zo ku mutum goma ma sun haddace daga gwamna zuwa ƙasa sai an tara a ce za a yi walima ko ba haka kuke yi ba mutum da sun haddace ƙur'ani za ka samu mutum dubu bai ma san daga ina suke ba wanda suka zo suka zama malamai a ƙarƙashinsu mutum zai zo ya zauna shekaru ka ya zama malami ya tafi wani zai zo daga wani gari ka koyar da shi baka san wa iya baka san ko har shi ma ya zama malami shikenan wannan shine aikin tsarikan tijaniya kuma addini ne wanda ya tafi ke tafiya da zaman lafiya na ƙarshe littattafan da ake kora dukkan littattafai ne waɗanda suke tafiya tare da tarbiyyantar da wato ruhi da kuma jiki ba za ka samu wanda yake tijaniya cikakkiya malalaci ba tunda shehunan mu ga sunan dukkansu wasu ‘yan kasuwa ne, wasu manoma ne, wasu makiyaya ne, kowa da abin da yake da haka ɗariƙar tijjaniya ba ta da wani shirka ba ta da wani abu mara kyau da za a zo a kyamace ta ko a zo ana zaginta sai dai waɗanda 'yan da'awa suke yi to wannan kuma ga wannan babi yana tabbatar mana da cewa waɗannan ba sa cikin abin da za a zagi ɗariƙa da shi kamar yadda musulmi masu saƙonni ba za a zagi addinin musulunci da su ba wannan shine misali ƙarara wanda yake daidai da irin perception na mutane da suke wa 'yan ɗarika. A kwana ana kiɗa da rawa ka zo ka ce 'yan tijjaniya ƙarya kike mana. Idan ko haka ne ranar da aka zo aka yi gala a goku sai ka ce ga waɗannan musulman abin da suke ka zagi musulmai da su. Ba zai taɓa yiwa ba. Sai dai musulman su fita su ce wannan abubuwan bai daidai ba. To ɗarikan ma haka ne. Haka ba za mu tsawaita ba. Za mu tsaya nan insha Allah in Allah ya kai mu. Za mu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.